أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم آه يوم قوم شاب جوة رمضان hijira ta ma'aiki alaihi salatu wassalam shekara ta uku, za mu ci gaba da tafsirin suratul anfal tafsirin da muke gabatarwa a wannan masallaci da ke cibiyar addinin musulunci a nan da maturu jihar yobe assalamu alaikum wa rahmatullah a jiya muna kan fassara آير يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يقول بين المرء وقلبه وأنه إليه تنشرون الله سبحانه وتعالى آه يا فدي wannan aya domin ya nuna wajabcin biyayya gare shi da biyayya ga manza Allah sallallahu Alaihi wasallama kaman can baya kaɗan da ya ce ya ayyuhan lazina aminu a Allah wa rasulahu wala ta tawallau anhu wa antum tasma'un to anan shine yace istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum wancan kira da aka yi na aibiyayya ga Allah da manzo sallallahu alaihi wasallama a ansa wannan kirar aibiyayya a gare su to shine kamar da jiya muka bayyana ayar tana wajabta bin Allah da manzo shine ma'anar ansa kirar Allah da manzo sallallahu alaihi wasallama a nan da yake iza da akun kamar ayar da ta gabata ne da yake wala ta tawallau anhu alhali ya ce a Allah wa rasulahu sai ya kawo dalili guda ɗaya wala ta tawallau anhu kamar yadda a nan ya ce iza da akun ya kawo dalili guda ɗaya malaman tafsiri sun yi sabani dalilin wannan wasu suka ce saboda shi manzo shine shine mai kira kai tsaye zuwa ga Allah shine mai isar da sakon Allah to saboda haka ku shi kuka sani domin haka yace wala ta tawallau anhu a can anan kuma yace idza da'aku Allah ya kira ku a harshen manzan Allah ne da wasita ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kun ji wannan kira a harshen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko a Qur'ani wanda aka saukar wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce wannan shine dalilin da yasa aka yi ifradin damiri a waɗannan wurare guda biyu wannan sirru shi yasa filul amri kul kul kul yawa a cikin Qur'ani Allah maimakon ya faɗi abu kai tsaye sai ya ce da manzansa ka faɗa ka faɗa musu irin su kul huwallahu ahad kul ya ayyuhal kafirun qul inni umirtu da makamantan wannan da yawa a cikin qur'ani domin shi manzo sallallahu alaihi wasallama shine mai isarwa daga abin da Allah subhanahu wataala ya nishi wahayi domin haka aka ce idza da'akum anan domin haka kuma aka ce wala tatawallau anhu a can baya kadan wasu kuma suka ce a'a ganin ansawa ga Allah shine ansawa ga manza Allah ansawa ga manza Allah shine ansawa ga Allah ganin su biyun nan ba sa rabuwa to don wannan ne aka mayar da su a matsayin abu guda sai aka ce wala tatawallau anhu aka ce idza da'akum anan wanda wannan yana nuna martaba da daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yadda duk abinda ya shafi Allah ya ya shafe shi da abinda ya shafe shi ya shafi Allah subhanahu wataala domin haka suka ce ayoyi da yawa waɗanda suka shafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da wannan usulubi din misali inda Allah subhanahu wataala yake cewa wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu aka kawo damiri na iswadi haka nan inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu hu anan ma to wannan suka ce yana nuna darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da abinda Allah ya faɗa manzo Allah ne ya faɗa da abinda manzo Allah ya faɗa Allah ne ya faɗa man yuti'ir rasula faqad ata Allah haka Allah yace in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah suka ce wannan dalilin ne yasa anan aka yi ifradin damiri aka ce iza da'akum ba a ce iza da'awakum da tasniya ko musanna ba kalima ta istajaba sudasi ne wanda sulasinsa mujarradinsa baya aiki da wannan ma'ana saboda tsakanin fi'ili mujarradi da kuma fi'ili mazidi akwai lokacin da suke haduwa akwai lokacin da suke rabuwa akwai lokacin da zaka zo ka samu mujarradi sulasi da mazidin sa ma'anan su daya sai dai ma'anar da ma'anar da zai bambanta su na wazani amma asalin ma'anan zai bada guda daya akwai lokacin da zaka samu fi'ili mujarradi sulasin sa baya aiki baya ma'ana baya aiki sai dai ai aiki da mazidinsa akwai lokacin da sulasin zai yi aiki mazidin mazidin zai yi aiki amma da ma'ana daban-daban kamar wannan kenan kalima a larabci idan aka ce jaba ya jubu aka ce jaba ya jubu ana nufin yanke ko kuma kurfewar dutse kamar yadda Allah ya ce wa samudan lazina jabu sakhra bil wadi hakan ana cewa jaba yajubul masaba masafa mutum ne ya yanke tafiya na wasu kilometers to nan ma ana amfani da wannan kalima a yankewa ta masafa yayin da idan ka mayar da shi ruba'i zai zamo ajaba na an sakira haka idan ka mayar da shi sudasi istajaba shi ma zai zamanto na an sakira sai dai bambancin ajaba da istajaba shi ajaba yana ta'adiyya da kansa ne zaka ce ajabtuhu fa ajabani kai tsaye yake samun ta'adiyya yake samun maf'uli da kansa ba tare da an yi amfani da harfin jarri ba sannan istajaba shi kuma yana ta'adiya da harfin jarri lamu shine anan ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi ba ce istajibu laha ba yayi ta'adiya da lamu wannan shine bambancin su to saboda haka anan Allah subhanahu wata'ala da ya ce istajibu lillahi wa lirrasuli yayi ta'adiya da lamun ne inda ajabu aka ce ajabu Allah war rasula za a ce za a cire wannan lamun din wannan shine ya bambanta su saboda haka ne idan za ka yi tafsiri dole ne ka dinga sanin ilimi na sarf inda za ka samu asalin istikacin kalimar da kake fassarawa a ina aka ɗauko a wanne wazali ne wannan wazalin kuma menene ma'anansa wannan shi ne fa'ida duk da ma shi ilimin tafsiri dukkan ilimi dukkan ilimi ana bukatarsa ga shi mufassiri kasancewa ƙur'ani aljami'ul mufrad ne aljami'ul fardu ne wani abu ne guda ɗaya wanda yake tattare da komai yana magana akan komai yana magana akan kowa to shine anan Allah ya ce istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum idan shi manzon ya kira ku lima yuhyikum anan lamu din harfin jarri ne ma masdariya ne a kaulin dewa daga cikin malaman tafsiri dake ma tana zuwa da ma'ana daban-daban akwai ma masdariya akwai ma nakira mautufa akwai na nakira ghairu mautufa akwai ma mausuliya akwai ma istifhamiya sannan kuma da ma'anoni irin wannan da yawa anan suka ce ma masdariya ne sannan yuhyikum fi'il mudari'i ne daga ahya yuhyi ihya'an wanda yake ruba'i ne ruba'i to saboda haka suka ce wa ma wasilatuha fi ta'wili masdarin fi mahalli jarrin majrurun billahi shine wannan lima din wannan jarum wa majrurun din suka yi sabani wasu suka ce asalin sa istajibu lima yuhyikum ma'ana wannan lima din wannan lima din badali ne da asku bayan na lillahi asali ya ayyuhal ladzina amanu istajibu lima yuhyikum sannan idza da'akum din jumla ce mu'tarida la mahalla laha min al-i'rab بين المعطوف والمعطوف عليه أو كما بين المبتل والمبتل منه وسكت لما يهيكم متألق لكثير ليكي كسدش أي إذا دعاكم لما يهيكم هو النسكم سكت تقدير kowanne suka ce takdirinsa shine iza da'akum li ihya'ikum li ihya'ikum saboda mazdarin yuhuyikum din ahaya yuhuyi ihya'an ne to ganin wannan me ake nufi da wannan al-ihya din wasu kuma suka ce wannan ihya din ana nufin jihadi ne ana nufin jihadi ma'ana idan mutum ya je yayi jihadi aka kashe shi to a raye yake kamar yadda Qur'ani ya bayyana ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء haka yace wala tahsibanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata ko wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun saboda haka suka ce anan lima yuhyikum li ihya'ikum idan ya kira ku idan suka kira ku saboda rayar da ku saboda rayar da ku saboda idan mujahidi yayi jihadi idan aka kace shi an rayar da shi mutuwa a gunsa shi rayuwa ne dan Allah ya ce kashe bi kada a ce ya mace shi rayayye ne to saboda haka lima yuhyikum li ihyaikum li ihyaikum wannan li ihyaikum din ma'ana idan suka kira su zuwa jihadi idan kuka yi jihadi kuka mutu wato kun rayu mutuwar mutuwar ita ce rayuwa a dangane da ku wasu suka fassara anan wasu kuma suka ce bi iyaikum anan ana nufin saboda shigar da rayuwa shari'a cikin rayuwarku idan aka shigar da addini shari'a cikin rayuwarku to komunku zai daidaita saboda addinin musulunci ya shiga zamantakewa zamantakewan nan na sulhunta juna son juna ɗauke fitintinu da kuma harkokin su auratayya a harkokin makwabtaka a harkokin cinikayya da ragowar sauran dukkan jawanibi da dukkan ɓangarori na rayuwa gaba ɗaya wato an shigar muku da addini ciki to ganin wannan ya kasance kamar ya ce ne ku ansa kirar da zai rayar da ku da shigar da addinin musulunci cikin dukkan jawanibi na rayuwarku wasu suka fassara a haka amma dukkansu sun hadu masu cewa wannan ma masariya ne akan cewa li'ihya'ikum ne takdirinsa shine idza da'akum lima yuhyikum wasu kuma suka ce ma dinnan na kira ce mausufa ma'anansa idza da'akum li shay'in yuhyikum wannan ma din bi ma'ana shay'i na kira jumla ta yuhyikum kuma jumla ce fi'iliya fi mahalli jarrin fi mahalli jarrin sifa lima na kira ma na kiran nan sifarsa ce idan suka kira ku zuwa duk wani abin da zai rayar da ku zai rayar muku da zuciya to ku ansa wannan kira abin da zai rayar da ku shine abin da ya shafi bangaren taskiya bangaren tsarkaka zuci da kuma cire dukkan datin da ke ciki na hasada ko na raya ko kin jinin musulmi dan uwanka ko kin dan uwanka ko gurbatan halayya da dukkan abin da suke gurbata zuciya na cututtuka idan suka kira ku zuwa abin da zai rayar da zuciyan zuciya ta zaman turayayya ba matacciya da hassada da kyata keta da riya da sauran cututtukan zukata ba a wannan wajihi din ayar tana magana ne akan tazkiyatun nafsi tatyirul qulubi wanda kuma shine asasi na addinin musulunci kuma shine abin da muke fama da shi a yau gangan jikinmu muna muna sallah da gangan jikinmu muna yin azumi amma zukatanmu gurbatattu akwai cututtuka da datti iri iri waɗannan cututtuka da datti da ke cikin zukatanmu shi ya hana mu ci gaba a rayuwa shi ya hana mu kusanci da Allah shi ya hana mu kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin haka Allah yake kira tsarkaka zuci da cire dukkan cuta a ciki a ayoyi da yawa abin nan walau la fadlullahi alaikum rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada وإنس ولكن الله يزكي من يشاء إنس وما يدرك لعله يزكى قد أفلح من قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد أفلح من تزكى ayoyi da yawa waɗanda suke magana akan taskiya tsarkaka zuci to ayar da wannan takdiri ma na kira mausuba mausufa tana ishara zuwa wannan babi ne wanda yake da faɗi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وأن القلب دن شين جاغورا دكا غقوبين جكي idan kalbu bai tsarkaka ba kalbu bai yi kyau ba to ibadu da ake gabatarwa a cikin kuna ba sa tasiri ba sa amfani rashin tsarkakan zuci ne Allah ya ce inna salata tanha an fahsha'i wal munkar amma zuciya zuciya tsarkakan rashin tsarkakan zuciya ya hana sallolin mu su hana mu alfasha da munkari to saboda haka galibin mu muna ibada ne da gangan jiki kawai shi kuma ibada ba dama ba ta haɗu da tsarkaka zuciya ba wannan ibada ba ta tasiri shine idza da'akum bima yuhyikum ay idza da'akum bi shay'in bi shay'in yuhyikum bi shay'in yuhyikum wadanda kuma suka ce ma dinnan na kira ce gairu mausufa akwai abu guda daya wanda yake kawo musu shikar a wannan tafsiri wannan abu guda daya zuwan fi'il mudari'i yuhyikum asiga ta mudari'i wannan shine zai kawo musu cikas ya kawo musu matsala na rashin wajihin wannan tafsiri din kamar yadda mun sha bayani idan tafsiri yake da wujuhi yake da fuskoki da yawa wasu fuskokin za su karbu wasu fuskokin ba za su karbu ba saboda haka anan idan ka ce ma din na kira ce amma jumlan da ta zo a gaba yuhuyi kudin ba sifar sa bace to jumlar menene a wani mahalli yake na iradi wannan jumlar to a wani mahalli yake na iradi shin zaka ce idza da'akum bi shay'in idza da'akum bi shay'in yuhuyikum jumla ta yuhuyikum shin zai zo ya zamanto a jawabi ne na idza jawabi zai zama na idza idan jawabi ne na idza galibi idza jawabin sa cikin qur'ani yana zuwa da siga ta filul madi ne idan kace idza da'akum li shay'in yuhyikum wannan shay'un din menene shi menene shi to kun ga wannan wajihi a irabance gashi akwai amma kuma a tafsiri fuskokin nan guda biyu za su hana karban wannan wajihi din fuskokin nan guda biyu zuwan jawabi na idza idan aka dauke shi idza mudari yuhyikum sannan rashin sanin wannan shay'un din menene shi to saboda haka amma idan muka ce ma masariya ce mun fadi wajihi guda biyu zuwa jihadi ko kuma zuwa abinda zai gyara muku rayuwa gaba daya haka nan mun faɗi ma na kira mausufa cewa ayar tana magana akan tazkiyatun nafsi ne amma ma na kira gairu mausufa ba shi da wajihi karbabbe sai kaulin waɗanda suka je ma ɗin mausuli ne wannan shi ma kaulin su tafsirin su karbabbe ne saboda takdirin sa shine idza da'akum lillazi yuhyikum idza da'akum lillazi yuhyikum idan ya kira ku zuwa abinda zai rayar da ku yana komawa yana komawa tafsirin waɗanda suka ce wannan ma din masdariya ce to saboda haka kenan wannan ma imma masdariya shine yawancin yawancin kaulin masu irabin qur'ani masu tafsiri wa imma mawsuliyya وإما نكرة موصوفة وإما نكرة غير موصوفة شيني وندا مكشي وجهيني وندا بيكرقبا شيني الله سبحانه وتعالى سيتي وأعلموا أن الله يقول بين المرء وقلبه wannan jumla tana ayyada kaulin malaman tafsiri waɗanda suka ce maɗin na kira ce mausufa saboda wa'adamu anna Allah yaqulu bainal mar'i wa qalbihi ilmi ne na tasawuf ilmi ne na ma'arifa ilmi ne na taskiyatun nafsi domin Allah subhanahu wata'ala ya shiga tsakanin mutum da abin da yake kusa da shi da abin da yake kusa da shi wannan zai koma zuwa ga walakin nan lahayi zaki man ya sha ma'ana taskiya lamari ne na Allah subhanahu wata'ala yanzu kana da imani zaka zamanto baka da imani yanzu zaka ga kana da son qur'ani son haddace shi sai ka ji qur'anin ya fita a ranka to saboda haka ne wannan jumlar kusan tahabiri ne jan hankali ne tsoratarwa ne bayan an kira mumunai su ansawa Allah su ansawa manzan Allah kama an ce ne kai gaggawa kafin Allah ya shiga tsakaninka da zuciyarka ka ansawa Allah da manzansa idan ya shiga tsakaninka da zuciyarka ba za ka yi ansawa ba wannan zai nuna maka menene duk wani aikin alkhairi ka gaggauta yinsa lokacin da tawfiki ya shiga zuciyarka ka gaggauta wannan aiki idan ba haka ba Allah zai shiga tsakaninka da zuciyar yin wannan alkhairin ko sun aikata wannan alkhairi ya fice daga cikin zuciyarka kamar kai ne kai niyya gobe kana da rafa na naira dubu ɗari ka ajiye sai ka ce gobe gobe da safe zan raba wa talakawa to me yasa kace gobe me yasa yanzu ba za a rabar da shi ba me yasa to wannan zai nuna maka cewa idan ka bari ya koma goben wani uzuri na gida zai iya bijirowa kai uzurinka na gida da wannan ko kafin goben Allah ya shiga tsakaninka da zuciyarka ya ɗauke taufikin da ke zuciyarka ya shigo da fizlani ya zamanto ba za ka yi aikata aikata wannan alkhairin da kai niyya ba to saboda haka ne sai Allah ya ce walam walam ma'anan wannan kira da aka yi ku ansawa Allah ku ansawa manzo dinnan to ku gaggawan ansawa ku sani ku san da cewa annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbihi anan hala yaqulu fi'li yana nuna shiga tsakanin abu guda biyu shiga tsakanin abu guda biyu kamar kofa ne abu ɗaya sai aka rufe kofar ya shiga tsakaninka da cikin ɗaki ma dama an rufe ba za ka iya shiga cikin ɗakin ba ba za ka iya shiga wannan gidan ba jad ne abu ɗaya sai aka rufe shi ne hala ya kudo kenan kaga ba za ka iya shiga ba to kamar wannan ne zuciyarka abu ɗaya to kafin a rufe zuciyar ka shigar da imani ka shigar da alkhairi ciki ka an kira Allah ka an kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada lokaci ya kure maka shi kuma almar'u almar'u sunan mutum ne amma ana duba a janibin mutuncinsa janibin mutuncinsa saboda almuru'a din shine mutunci shi yasa wani lokaci Allah zai kira mutum da almar'u wani lokaci zai kira mutum da al'insan kowanne kira yana duba wani janibi wani janibi ne daban yana duba wani janibi ne daban kaman albadan ne da kuma aljisu kaga abu guda ne mu agun albadan jiki aljisun shi ma jiki haka muke fassarawa amma albadan ana duba janibin girmansa da rashin girmansa jikin siriri ne ko kuma kato ne aljisun kuma ana duba janibin launinsa fari ne ko kuma ko baki ne amma duka jiki ne to haka ne da aka ce almar'u almar'u to ana duba janibin mutuncinsa al'insan ana duba janibi shi mujarrabi ba tare da la'akari da mutuncinsa ba shi ne yana da yana da wajihi duk da ma ba almarku kaɗai ba duk kalima a gun larabawa idan ƙarshen hamzan kalima ne ƙarshen kalimar hamza ce tunawa tunawa fa'un wannan kalima irajin hamza ma'anar wannan shine idan ka ce almar'u almar'u za ka iya cewa almur'u ma'ana mimun ɗin ka ba ta zamma yadda hamza ɗin take da zamma za ka ce ja almur'u ya yi daidai za ka ce ra'aitul mar'a da ke hamza yana da fata ma zaka ce marartu bil mir'i dake hamza yana da kasara zaka ce ni kenan mimun din ita ce fa'ul kalima ita fa'ul din tana duba wasalin lamu ma'ana wasalin hamza larabawa suna furta shi a haka mun yi bayanin wannan ne saboda kada ka ga wasu kira'a shaza waɗanda suke kalma ta almar'u ka ɗauka kalmar ta fita a yadda aka santa kalma ce wacce ka sani ana canja wasalin mimun ta hanyar canja wasalin wannan hamza haka na duk wata kalma sulasi wacce ta hamza ne haka larabawa suke mu'amala da wannan kalima misali Allah subhanahu wata'ala yake cewa yake cewa a can cikin a suratul baqara inda yake cewa yu'allimuna an-nasa sihr wa ma kafara Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr na'am inda yake cewa yufar abun nan ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه to wannan wani bangare ne na shiga tsakanin zuciyar mutum da gangan jikinsa amma ta bangaren tsafi ta bangaren tsafi matsafa za su iya shiga tsakanin zuciyar mata da mijinta tana son mijinta kawai sai ta ji ta tsane shi ko miji yana son ta sai ya ji ya tsane ta shi yasa wannan layi sa daban shi kuma wannan layi ne na ma'arifa layin sanin Allah ne shine wa'adam anna Allah yakunu bainal mar'i wa qalbihi zaka ji kana son aikin alkhairi sai kaga ya fita ranka ya fita a ranar to shi ne aka ce ka yi marmaza ka ansa kiran Allah ka yi biyayya ga Allah kafin a shiga tsakaninka da zuciyarka wasu suna cewa a nan yadda gangan jiki zai kasance a ƙasa ruhi ya rayu a sama bayan mutuwa ruhi yana gu daban gangan jiki yana gu daban suka ce ma'anar wannan gabannin ka mutu kafin a raba gangan jikinka da ruhinka ka yi marmaza ka ansa wa Allah da manzo sallallahu alaihi wasallama saboda wani lokaci ana kiran ruhi da lafazin kalbu da lafazin kalbu saboda ar-ruhu al-qalbu an-nafs sunan suna da itlaqati mutaradifa su uku nan to saboda haka wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi ma'ana Allah yana raba tsakanin mutum da rushinsa to daman da yake da ita shine yana raye yana raye ma dama yana raye yayi sauri ya ansa wa Allah da banzo sallallahu alaihi wasallama yana daukan wannan wuji abin nan wajin gaba daya wa annahu ilayhi tusharuna atati ne zuwa ga annallaha din wannan dalili na sunan Allah da aka ambata ne kusan da kuma shi Allah subhanahu wataala ilayhi tusharuna gaba ɗayan ku za a mayar da ku gunsa ne ma'ana za a tara ku gaba ɗaya a gabansa a yi muku hisabi نعم
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب a nan wannan aya akwai iskali janibin arabiya sosai a ciki duk da iskalin bai kai yadda malaman nahu suke kururutawa ba saboda shi kaucewa kiyasi da abin da aka sani na larabci to ba a mukarana tsakaninsa da ƙur'ani saboda ƙur'ani shi ya haifi larabci ba larabci shi ne ya haifi ƙur'ani ba ƙur'ani ya riga nahal ƙur'ani ya riga sarfu duk waɗannan ilimin muka da ake ce ma arabiya ƙur'ani ya riga su sai dai a shiga cikin ƙur'ani a san su ba wai a san ƙur'ani da su ba za a san su ne da ƙur'ani ma'anar wannan wasu malaman tafsiri suka ce wata na kawai wannan dole ka tsaya a nan wata na jumla ce mustaqilla mai zaman kanta suka ce dalilin wannan idan ka ce la tusibanna wannan la nahiya ce saboda la nahiya la ta hana abu ita ce ake sa nunu sauki ba a sa wa na ta nafiya na kore abu tauhidi saboda haka zahiri la tusibanna la tusibanna din jumla ce sifa ta fitnatan din ku guji ko ku tsoraci fitnata ba za ta samar da ba za ta riski waɗanda suka yi zalunci kadai ba za ta shafi kowa suka ce idan ka fassara a zahirin wannan din la tusibanna din la din lahiya ce suka ce dalili an kawo nunu tawkidi sannan jumla talabiyya ko insha'iyya ba ta zamo khabar ba ta zaman sifa agun agun malaman nahau ba zai yi ka ce zaidun qum ba zaidun qum kana nufin zaidun din mubtada um din jumla ta filin amri khabarul mubtada ba zai yi ba su a wajen saboda kum din jumla ce insha'iyya ba khabariya ba ce ba zai yi kuma ka ce zaidun la tazhab ba ba zai yi ka ce zaidun hal tazhabu ko zaidun laita ka tazhab duk ba zai yi ba saboda waɗannan gaba ɗaya jumla ce talabiyya insha'iyya haka nan idan abin ya zamanto sifa sifa ba zai yi sifa da zamanto jumla talabiyya insha'iyya ba wannan shine ka'ida arabiyya sifa ko khabar ba sa zamanto talabiyya insha'iyya in ka ce la tusibanna kuma dole ne wannan ladin suka ce ya zamanto nahiya saboda an samu sauki sannan ba jumlar ba za ta zamanto sifa ta fitnatan ba sai ladin ta zamanto nafiya saboda haka suka yi maganganu iri iri da yawa a nan wasu suka ce a barta a matsayin nahiya yadda take a kaddara a yi takdiri jumlar ta zamanto sifa ta fitna ya zamo ne wata fitnatan makulan fiha لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة مقولا إن شيني آملي نلا تصيبن suka ce ai wannan kawai a bari suka ce akwai irin wannan takdiri da yawa musamman idan takdirin ya zamanto mushtaqun ne min alqawli kama inda Allah subhanahu wataala yake cewa yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فكتي أنا كاو فا أجوابي أما أما أنا با كاو فا با saboda an yi takdirin kaulu suka ce fa amman allazina suwaddadu wujuhuhum fa yuqalu lahum akafartum to yadda aka kaddara yuqalu anan nan zaka za a ce fitnatan maqulan fiha la tusibanna allazina zalamu minkum khassa suka ce haka wasu kuma suka ce a a nan ladin nan din ladin lafiya ce an sa nunu taukidi saboda wani lokaci wani lokaci ana sa nunu taukidi wannan waje ni a gona ya fi karkuwa saboda ibnu mali a alfiyarsa a babi na taukidi yake cewa lil fi'li taukidun binunai binunai ni kuma ka nuna yadhhabanna waqtidan huma يؤكدا يفعل ويفعل آتيا ذا طلب أو شرطا مما تاليا أو مثبتا مستقبلا أو, أو مثبتا في, في قسم مستقبلا فيتي وشذ بعد ما ولم وبعد لا وشذ بعد ما ولم وبعد لا to wannan la lafiyar cewa sha wani lokaci wani lokaci ana akkada fil mudari'i da mai la lafiya da nunu tauhidi to wannan din shi ne saboda wajihin qur'ani wani lokaci akwai inda za a ce irabi da ifi ne irabi ne karɓaɓɓe amma yana da rauni amma qur'ani ya zo da wannan irabi to la'alla zuwan qur'ani da wannan irabi zai mayar wa malaman nahwu raddi cewa cewa yana da rauni din saboda bayan da zai qur'ani yazo da arabiyya ghairu fusha cikin zaka samu irin wannan da yawa ka ga kenan tunda yazo a qur'ani muka ce ladin nan nafiya ce kuma aka kawo nunu tauhidi a nan gaban wannan ladin wannan zai nuna kawo nunu tauhidi ba'da lan nafiya ba shuhubi ba ne kaman kira'a ta hamza wata kullaha allazi ta sa'aluna bihi wal arhami wal arhami da jarra suka ce ba a afashi zuwa ga damiri majruri illa bi i'adati harfin jarri sai an maimaita harfin jarri hamza ya karanta ba tare da i'ada ba suka ce wannan shafi to wannan abin da suka ce shafi to shi ne karɓaɓɓen saboda ƙur'ani ne ya zo da shi haka nan shigo da nunu taukidi wa shazza ba da ma wa lam wa ba da la wanda ibn mali ya ce shafi ne to shi ne karɓaɓɓe a nan wasu kuma suka ce la nan ma asali ba la bane lamun ne mai fata aka yi ishba'in wannan lamun aka ce la suka ce kamar la uqsimu bi hadha albalad ko la uqsimu bi yawm alqiyamati asalin sa la uqsimu la uqsimu ma'ana alifin babu sai aka yi shi bai aka ce la uqsimu la uqsimu haka nan suka ce anan ba la tusibanna bane la tusibanna ne alifin isba'i ne suka ce haka wannan duk takallufi ne saboda idan wannan alifin isba'i ne yadda suka faɗa za a rubuta sukun a kai shigen sukun ɗin da aka rubuta a la'azbahannahu da la'auza'u da makamantansa ganin ba rubuta sukuni ba a nan wanda zai nuna ma wannan laɗin ba isba'i ba ne ba za'ida ba ce kamar yadda suka yi da'awa to saboda haka in takaita muku anan maganganu ne da yawa kaunin da zai fi karbuwa anan shine la lafiya ce aka sa nunu tauhidi a bayanta tunda malaman nahau sun tabbatar akwai illa iyaka sun hukunta mata da shuhudi ne wannan abin da suka hukunta wa shuhudi to ya zamo karbatse saboda qur'ani ya tabbatar da shi au ko kuma a kawar da ka'idar su cewa jumla talabiyya ko insha'iyya ba ta zamo ba ta zamo sifa ba ta zaman to kaba kawai a batta a jumla insha'iyya talabiyya kuma dole sifa ce ta bisnatan saboda ka'idodinsu ne wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa malaman nahau da ibnu muda suka samu matsaloli suka samu matsaloli sai ibnu muda ya zamanto zahiri zahiriyun nahau ya zamanto zahiri ne na nahau ya rubuta littafi ar-raddu ala nuhat mayarwa malaman nahwu raddi yana tattaunawa da su a matsaloli irin wannan to saboda haka waɗanda suka ce wannan ladin nahiya ce suka ce wattaqu fitna magana ya gare ma'ana ku ku kiyaye kanku da fitina sannan anan kuma aka zo aka yi magana aka ce la tusiban allazina zalamu minkum khassa karka zamanto sababin karka zamanto sababin fitinar da idan ta taso to ba za ta shafi waɗanda suka yi zalunci kadai ba har kai za ta shafa kar kai sababin wannan fitina a nan kenan lahayu ne yana fuskantar mutum daya la tusiban nan lazina zalamu la tusiban nan lazina zalamu minkum khassa kama an yi magana da kai ne an ce ka shadiwa ne karkata da wata musiba wacce idan musibar ta taso ba za ta shafi waɗanda suka yi zalunci kadai ba har kai za ta shafa wannan ke na an fassara cewa jumla na la tusibanna ba sifa ba ce ta fitnatan wata ko fitnatan magana ya kare sai la tusibanna allazina zalamu minkum khafa mun gane haka nan eh takdiri duk da mun ce da iki ne fassarar sa la tusibanna allazina zalamu minkum khafa fitinar da muka ce ku guje ta ku ku kiyaye ta dinnan to ita wannan fitinar wallahi za ta shafi waɗanda suka yi zalunci a keɓe fitinar za ta tsaya a kansu wallahi ma'ana ya zama sallamu ɗin muwafi'a a mawfi'a da fasili kaga a fassara ya fita amma da'awar cewa alifin ladin isba'i ne za'ida ne sila ne to wannan shine ba zai karɓu ba to shine sai Allah subhanahu wataala yace a wa'lamu anna Allah shadidul iqab kusanda Allah subhanahu wataala yana da ukuba yana da azaba mai tsanani ga duk wani mutumin da ya zamanto sababin tada tada fitina idan aka ce fitina a larabci a ta bambanta da yadda muke fassarawa da hausa a ƙur'ani idan aka ce fitina ita ce abinda zai same ka zai taɓa maka imani ya hana ka sallah ya hana ka azumi shi ne abinda idan ya same ka zai taɓa maka addini shi ne fitina kama da shirka ne ridda ne kaba'ira ne zunubi ne ko rikice-rikice waɗanda a sanadiyarsu ba za ku samu ku yi sallah a masallaci ba amma tsurar jarraba ko yaƙi to ba a ce mata fitina duk inda ka ga fitina a cikin ƙurani akan haka yake tafiya saboda idan Allah ya jarrabe ka jarrabar da ba ta taba ma imani ba wannan jarrabar alkhairi ne kai a gare ta mutum ba ta taba ma imani ba ba ta nakasa addinin ka ba kai alkhairi ne a gare ta wannan jarraba wannan fitina zunuban ka ne Allah subhanahu ta'ala yake yake kankarewa kamar rashin lafiyan da za ka yi ba fata ba la sama Allah a ce ka yi accident ko wani abu ya same ka ba rai ya same ka an ci mutuncin ka an zage ka ire-iren wannan dukkan farori to saboda haka duk inda kalimar fitina ta zo a cikin Qur'ani to koda an fassara ta yadda Hausawa ke fassarawa ta da zaune tsaye ko yake yake gobara da abin da ya kama da wannan to ana duba ya shafi addinin ka imanin ka in bai shafi addinin ka imanin ka ba ba a ce ma fitina shine inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wal fitnatu ashaddu min al qatl ko wal fitnatu akbaru min al qatl wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu irin wannan sune da yawa a cikin Qur'ani wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya saka da alheri mala Allah ya kara basira malam mai tambayar mu na farko yana cewa ka ba jama'a shawara domin ana yawan cin naman mutane domin ya sha zuwa yana tare da jama'a ana ana maganarsa to yana neman shawara malam yawan mutane shawara a daina cin naman mutane
a tambaya ce muhimmiya gaya amma matsalar wato tana bukatan tafsiri da bayani tafsiri da bayani sosai yi da mutane cin naman mutane abu ne haramtacce saboda munin sa ne Allah subhanahu ta'ala ya kira shi cin nama cin naman dan uwa kuma danye wala yataba'dukum ba'da ay yuhibbu ahadukum an ya'kula lahama akhihi maitan duba yadda ya muna na harka cin nama ma wanda ba na ɗan adam ba na dabba haka ɗanye yaya ka ga muninsa inda za su sami kana cin nama na dabba na akuya ko na sa ɗanye wanda tuhuma za a maka a nan eh to balle wannan naman ɗanyen ba naman da aka halarta ba ne naman naman ɗan adam ne musulmi to ina kuwa wannan ɗan adam kuma ya zama to ɗan uwanka ne kaga muni ya ƙara munana kai ina da kuma wannan ɗan adam ya zama mushe ne shi sa Allah yayi sauri sauri ya ce fakaritu na san ba kwa son wannan san ba kwa so to idan kuma ba kwa son wannan to kusan da yi da mutane to shigen wannan ne abu ne sannan idan aka ce giba yi da mutane ko cin naman mutum da ake faɗa ɗin nan shi ne ambaton halin mutum baya nan idan ya ji an ambata ba zai ji daɗi ba lura da abu guda biyu baya nan kuma idan ya ji ba zai ji daɗi ba idan yana nan ba baka ci namun sa ba gar da gar ne kawai ka zage shi ne gaba da gaba in yana nan sannan kuma idan ya ji ransa ba zai ɓaci ba nan ma baka ci namun sa ba dole ya zaman to baya nan aka yi magana sannan kuma maganan da aka yi inda yana nan ba zai so ba zai so abin da aka faɗan na a faɗa ba to nan shine giba amma abin da yake faruwa akwai waɗanda su ne suka halalta suka halalta wa jama'a cin nama misali in ka koma cikin riyadu salihin da al-minhaj fi sharhi sahih muslim bin hijaz na al-imam an-nawawi ya kawo wasu mutane wanda ja'izi ne a cin nama ma'anan ja'izi ne ma'ana ba shari'a ya baka umarni bane ka yi maganansu amma in ka yi maganansu ba komai a kanka cikin wayannan mutane mutumin da yake bayyana fasikanci mutum ne zai sha taba a bayyane ba ruwansa cikin zama zai shigo ya sha shafa taba ya buta ya tafi to idan baya nan wannan mutumin kacewa ne mashayin taba ne ba ka yi kibansa ba saboda shi ma ya tallata kayansa ko yarinya ce budurwa fasika tana mu'amala da maza gargagar ba ta koyewa kace ba ta nan kace wance fasika ce baka ci namanta ba in gane haka mahukunci azzalimi mahukunci mahukunci ko sarki sarkin garinku ko shaman ɗin garinku azzalimi yana cutar mutane gargage duk talakansa da ya zage shi yace shi azzalimi ne ba shi namun sa ba kun gane to saboda haka lura a yawancin waɗanda za a zauna a yi maganar su a gaba su suke janyo wa kansu magana ban ce duka ba yawanci makocinka ne mai kuɗi ya tara dukiya tana kwana ba ka ci ba ka sha ya yi wa 'ya'yansa kayan sallah ya bar ‘ya'yanka matansa kayan sallah ya bar matarsa tun da kake bai taɓa ɗaukar shinkafa ala sai ni ɗaya ya baka ba har azumi ya wuce in ka zage cikin jama'a waye janyo waye janyo to saboda haka a san da wannan sosai idan mutum shi ya janyo abin da ake magana a kansa idan aka yi magana a kansa a daba a majalisa ba a ci namansa ba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake la yuhibbu Allahu al-jahra bi su'i min al-qawli sai illa man zulima illa man zulima al-jahru bi su'i min al-qawli din cikin sa har da nama yi da mutane bayyana mummunan abu ne amma wanda aka zalunce shi ya zo daba ya ce kai wayannan azzalimai ne ku duba suna buɗe baki da kwai da kaji da madara amma mu kunu kunu ba ma samu mu sha ko mu sha kunu wanda yake ba su ga wayannan azzalimai ne ba su kina musu ba saboda Allah ya ce illa man zulima da saboda haka duba karin bayani akan wannan matsala sosai na'am
Allah ta ka akramakallah wannan yana cewa shine shi da zakkan kuɗi sai ya ba wa kanwarsa matan aure hakan ya halatta ya ba wa kanwarsa zakkan kuɗi hakan ya halatta
a idan kanwarsa idan kanwarta tana cikin ahadin waɗanda za a ba su mijinta kuma talaka ne ne kamar mai karamin karfi ne to ya halatta ya bata irin wannan zakan ne ma ake bukata shine zakka kuma daidai wannan lokaci ta da zumunci zakka ne kuma ta da zumunci ne shine kul ma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabin wal yatama wal masakin wa bil sabil shine illa iyaka duk wanda yana karkashin ka kai ne kake ciyar da shi kake masa kayan sallah kake biya masa sukul fit kake daukan da waliyarsa wannan kafin da zakka ba za ka bashi saboda kayi mishi abin da zakkan za ta masa abin da zakkan za ta masa kai ka mishi na'am
Allah wani yana cewa shi ne ke karatun Kur'ani da da karatun Hausa da kuma rubutun boko amma bai iya da larabci ba to hakan zai samu ladan samun karatun Kur'ani
a ba za mu ce Allah ba zai ba shi lada ba amma kuskure ne shawaran da zamu baji shine a matsayin shi na musulmi bai kamata a ce akwai musulmi baya iya karanta Qur'ani ba kai musulmi ne kuma baka iya karanta Qur'ani wannan kalubale ne babba ka gyara wannan kuskuren naka gabanin dare ya maka ka iya rubutun boko ba ka iya rubutun arabic ba ka iya karanta jarida ba ka iya karanta Qur'ani ba kamar da yawa daga cikin yan boko musamman tsakankanin jihohin nan namu za ka ga suna da sakaci a wannan bangaren su saboda haka ka tabbata ka nemi malami ya koya ma baki da iyata da ƙur'ani ya koya ma kuma ka'idodin karatun ƙur'ani abin da ya sa muka ce ma ba za mu ce Allah ba zai baka lada ba saboda ba za mu shiga tsakaninka da ubangijinka ba ba mu ne mai ba da wannan lada ba amma hukuncin karanta ƙur'ani da harufa wanda ba na arabi ba ne haramun ne me yasa ya zama su haramun akwai harufan da akwai su a arabic babu su a boko misali ba ba harfu isti'ala wani harafi ne irin su a boko daga abcd zuwa z babu kamar swat swat babu swat a boko sin kuma s ne babu swat babu sa sa a boko to ire-iren waɗannan harufa waɗanda babu su kwata-kwata a boko idan ƙur'ani ya zo da su sai kuma za ka karanta su da harufan boko ne yanzu kamar summa summa sa harfu ham eh za ka karanta shi da sin ne a gane summa na larabci na ƙur'ani harfu afaf ne kamar ka ce kuma kai kuma yadda ka karanta sum ɗin a larabci dashi ne kaga ma'anan daban ne kaga ma'anan daban ne haka nan zaka dinga caccanja maganar Allah abinda Allah yake nufi daban kasancewa ka karanta ba da harafin da aka saukar ba sai ka bada ma'ana daban to saboda haka wannan kuskure ne zaka ga wai Qur'ani ne an rubuta shi da harufan boko sannan sitir kuma an zo an fassara shi da turanci ko da Hausa to wannan kuskure ne babba haramun ne a gun malaman a ulumul Qur'an sun yi magana sosai a kai nam
wannan ƙarshen tambayoyin kenan sai akwai wani bawan Allah da ya aiko yana da wata bukata babba yana roƙon malam da sauran jama'a su sashi addu'a Allah ya dakar da shi sa'an nan kuma akwai wanda aka kawo mana cikiyar waya wanda ya san ya jefa da wayan sai ya zo ya karba malam sai addu'a
a kowa a nan yana da bukata saboda haka yi wa juna addu'a fatiha da ayatul kursi amma Allah rabbana الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يملك من شيء إلا بما شاء وسيكون فيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وعلى آله خاتم ما سبق الناس بالحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين